بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne da ya daidai da daren ashirin ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na tara daga cikin jeren je karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar babban malami alhafiz abu abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Qayyima zahabi Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun kammala karatu dangane da alkabiratul ula ashirku billah laifi mafi girma na farko a cikin wannan littafi da malamin ya kawo yake haɗa Allah da wani muka ji cewa me ake nufi da shirka waɗanne ayoyi ne da hadisai waɗanda malam ya kwararo mana waɗanda suka yi tsawa da kuma tsoratarwa game da shirka a cikin sharhin da malam abu ubaida mashhur dan hassan ali salman yawa littafin sai muka ji yayi tsokaci daga cikin littafin madarijus saliki ni kuma na ƙara ɗauko daga cikin littafin abdullahi nabawi ƙarshe ya sake mana isharar littafin adda'u wad dawa duk waɗannan littattafai guda uku wallafar al'imamu abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da ƙarshe dai muka ji inda ibn qayyim ya tsaya yana kwance mana zare da abawa dangane da al'amarin da ya shafi me ake nufi da shirka waɗanne abubuwa ne ayyukan shirka waɗanne abubuwa ne aƙidodi na shirka waɗanne irin maganganu ne maganganun shirka shin me ake nufi da yi wa Allah abokin tarayya a nan ne karatun mu ya tsaya a cikin ainihin wato wannan littafi adda'u dawa a inda daga ciki har malam ya kawo bayanai dangane da cewa kaga gina masallaci akan kaburbukan annabawa da salihai da bayan Allah na gari wannan na daga cikin ayyukan shirka tare da cewa ita sallar da za a yi a cikin masallacin Allah za a yi wa amma kuma ba ta halatta ba saboda akwai kabari a cikin masallacin kamar yadda idan aka samu kabari a wuri haramun ne a zo a gina masallaci a wurin sai malamai suka ce idan wannan wa'azin ya isa gare ka a yanzu a halin ka riga ka gina masallaci akan kabari ko ka kawo kabari ka aje cikin masallaci sai a dubi wanne ne ya rigayi ɗayan sai a gusar da shi wanda ya zo daga baya ma'ana masallaci ne sai aka zo aka sa kabari a cikin shi sai wa'azi ya bayyana gare ka cewa haka ba daidai bane idan wannan kabari ana ganin yanzu daɗewar shi ta kai ya rigiddige rigiddigewar da za a iya ainihin tattake shi a shafe shi to wannan babu laifi sai ai haka so a kafar da surar shi shi kenan a lullube shi idan ko ana ganin kadarin bai daɗe ba yadda ana ganin ƙasusuwan wannan da aka rike ɗin har yanzu suna nan wanzansu abin da yake daidai shi ne sai a ƙwaƙule shi sai a ɗauke shi sai a kai shi wata makabarta daga cikin makabartun musulmi sai a rufe shi wannan ita ce fatawar da malamai suka yi kuma wannan abin shi ne kawai abin da ya wajaba a kan duk wanda wa'azi ya je gani shi wanda ke neman ƙarin bayani dangane da gamsassu da kuma cikakkun bayanai dangane da wannan matsala ta haɗa ƙabari da masallaci ko masallaci da ƙabari ko kuma hukuncin yin sallah kusa da ƙabari ko kuma akasin haka samu wannan littafi mai suna tahziru sajid min ittikhadhi al-quburi masajid wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wanda ke bayani dangane da haɗarin mayar da masallaci makabarta ko makabarta masallaci tare da tattaro dukkanin shigohohi da ruɗani da za a iya saka maka cikin ƙwaƙwalwarka domin a nemi karkatar da kai daga wannan ainihin wato wajibi wanda yake a kanka shine nisanta masallaci daga ainihin makabarta ko makabarta daga masallaci Allah maraukakin sarki ya kiyaye sannan sai muka ji malam ibn al-qayyim yayi mana ruwan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ke tabbatar da tsiniyar da annabi ya faɗi Allah ya yi wa yahudu da nasara saboda kaɗai suna mayar da kaburbukan annabawansu masallatai da kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu wannan al'umma ya mana tsawa akan cewa don haka kuma ina hana ku har muka zo inda muka je wani hadisi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yake addu'a yake cewa ya Allah ina roƙonka farka mai da kabari na wurin bauta wanda za a koma ana bauta mini Allahu akbar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam karatu ya karatu a jiya a inda wata gaba wadda muke so mu sake maimaito ta daunin mu ɗauko karatu a kai inda malam ya ce wa qad hana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama janib at-tauhid a'zama himayati hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kiyaye ya ba da muhimmancin tsaro dangane da bangaren tauhidi mafi girman tsarewa manzon Allah ya kasa ya tsare da ya sassauci da ko kaɗan dangane da abin da ya shafi ɓangaren tauhidi hatta naha an salatu tatawwu'i lillahi subhanahu inda tulu'i shamsi wa inda ghurubiha har sai da ta kai idan Allah ya hana a yi sallan nafila ga Allah a lokacin da rana ke fitowa ko kuma sadda take faduwa da Allah ya kuna zari'atan ila tashabbuhi bi ibadi shamsi yasjuduna laha fi hatin al-halatayn bayan ko yanzu kai musulmi da za ka yi nafila lokacin da rana za ta fito ko kuma lokacin da rana za ta faɗi waɗannan lokuta ne waɗanda masu bautar rana suke faɗuwa su ne mata ibada su ne mata sujuda to don kar kai kama da aikinsu da zaman aka ganka a ga kai ma kana sujuda a wannan lokacin da masu sujuda ga rana suke ta a ga aikinku ya saje tare da su ya kai don Allah kake kuma irin sallar da kake ba irin ta ce suke ba amma annabi ya hana ka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sabbi zari'atu bi an mana'a min as-salati ba'da al-'asr wa as-subh li ittisali hatayn al-waqtayn bil waqtayn alladhayn yasjudu al-mushrikuna fihi ma shams haka ko manzon Allah ya toshe kafar ta hanyar hana yin sallah a bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba saboda yadda waɗannan lokuta suka yi daidai da lokacin da masu bautar rana suke mata sujuda in za ta fito ina fata an gane jama'a kun ji wannan fa ibada ce da Allah ko kaɗan a daidai sanda za ka yi ibadar da Allah ba ta ita ranar kacewa ba Allah kacewa ibada ce da Allah a daidai lokacin da kake wannan ibadar da Allah ba ta wani jinsi ne ka tasa a gaba ba lura ma kai baka san cewa masu bautar rana su ne mata sujuda a lokacin amma duk da haka aka ce karkayi lura ma ba su a garin ku irin nau'i balle a ce kayi kama da su amma aka ce karkayi don kar aikin ku yayi kama da juna wa amma sujudu li ghairillah ita ko yin sujuda ga wani wanda ba Allah ba faqad فقال من ذن الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله بكما تيني ويني سجودا بسيد إن الله Allah ne kawai ya kamata ya cancanta ya dace da a yi mishi sujuda. Wannan hadisi kamar yadda muka bayyana ainihin wato a jiya hadisi ne kyakkyawan hadisi wanda al'imamu ibn Hibbana ya ainihin fitar da shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. To ka duba yadda hadisin ya zo da cewa la yanda li ahadin bai kamaci wani ya wani sujuda ba. Malam ce wa inna ma taji'u la yanda fi kalamillahi wa qadwal rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lillazi huwa fi ghayati al-imtina'i shar'a. idan har ka ji layan da zai ta zo a ƙur'ani ko a hadisi to nan fa an kai matuƙa ne wajen hana wannan abin a shar'ance sai a ce bai kamata ba ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai kamaci Allah ne rahama a ce ya ɗauki ɗan wani ya mayar da shi nashi ba ma'ana danganta ɗa da Allah maɗaukakin sarki in ma a ce Allah ya haihu kamar yadda kafiran mashirkan laraba ke cewa wannan cin mutunci ne ga Allah kamar da kiristoci da nasara su kuma suke cewa a'a ba wai haihuwa Allah ya babba ya logically a'a wani ne ya haihu sai ya ɗauki ɗan ya mayar nashi a can Allah ya ce ala innahu min innahum min ifkihim la yaquluna walad Allah wa innahum lakadibun na daga cikin karorayin su da suke mushrikai da suke cewa Allah ya haihu wai mala'iku ɗayan Allah ne ɗan mata Allah ya haife su biological to wannan ƙarya ce Allah yake ƙarya suke yi sannan sai kuma wa qalu takhadar rahmanu walada masu cewa Allah ya ɗauki ɗa daga kiristoci da yahudi ba cewa suke ya haihu ba cewa suke idan wata saliha kamar maryam ta haifi ɗa nagari kamar isa to sai Allah ya mai da wannan ɗan nashi shi ne ittikhad haka idan aka samu wani salihi cikin bayan Allah kamar uzairu Allah ya gama garfar shi ta kai matuƙa sai ya juye shi daga baya sai ya mai da shi ya ɗauke shi a ɗa don haka aƙidar masu cewa Allah yana da ɗa tana bayyana a ɓangarori biyu ne ko dai masu cewa Allah ya haifi ‘ya'yan ne ko ko masu cewa wani ne ya haifa Allah ya ga nagartaɗɗan ya mai da shi nashi shi ne a nan Allah yake cewa ai bai kamata a ce Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ɗan wani ya mayar nashi ba wa da kuma inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma allamnahu shi'ara mu ba mu koya wa Muhammad waƙa ba sallallahu alaihi wa sallam wa ma yanbaghi lahu kuma waƙa ba ta dace da shi ba kaga mummunan abu ne a ce wannan qur'ani da annabi yake karantawa ba komai bane sai waƙa yi waƙa aiki ne na ashararai da tamfirai waƙa ba ta dace da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa qawli da kuma inda Allah madaukakin sarki ke cewa وما تنزلت به الشياطين كي لا تشيطانين يسك سوكر دا القرآن با وما ينبغي له يأيدي كما تشيطانين أتوسي يسك سوكر دا القرآن دا بندو داتي بسودا وقوله عن الملائكة دا كل مدنة دا الله يفعل دا مدى ملائكو دا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يا الله bai kamace mu mu ɗauki waninka daga cikin waliyai rabu da kai ba jawabin mala'iku ke waɗannan misalai da ibn al-qayyim ya kawo sa ya kawo ayoyi ne na ainihin alqur'ani don ya ɗaure wancan hadisi da ke cewa la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin bai kamata wani yayi wani sujuda ba to dan karka ɗauka ce a ai cewa yayi bai kamata ba kawai ai abin mai sauƙi ne sai ya ce kai ka san larabci kuwa a larabcin aka ce layan bagin to magana ta yi nuni ai kaza bai dace ba san ba mutuncin ka bane ma kaza saboda haka yin sujuda ga wani in ba Allah ba to bai dace ba bai halatta ba kuma bai cancanta da ɗanyen aiki jama'ar musulmi kun ji ƙarshen wannan fasli wanda al'imamu ibn al-qayyim ya kulla shi ya ce mishi faslu ittihadu ma'budin ma Allah me ake nufi da ɗaukar wani abin bautawa tare da Allah kaji ashe a lokacin da zaka zo kana sallah a masallacin nan dan Allah amma ya zama masallacin akwai ƙadarin wani a ciki to wannan da ke ciki ɗin tare da cewa Allah kake wa sallah amma ka ɗauke shi ya zama abokin tarayya a lokacin da zaka zo kana sallan nafila lokacin da rana ta tafi za ta faɗi ko ta taho za ta fito da safe ko da yamma Allah ta ce wa sallan nafila amma da ita wannan lokacin ya yi daidai da wasu da ke sujuda da rana sai aka hana ka domin in ka yi to kai ma ka ɗauki wani kenan tare da Allah a matsayin abin bauta idan kun fahimci wannan ma'anar ina kuma ga wanda ita asalatan shi da ma ya shiga masallacin ne don ya yi sujuda ga kabari ya zama wancan ya yi laifi Allah ya yi wa sallah a masallacin da yake da kabari amma an ce ya yi laifi ya ɗauki wani abokin tarayya tare da Allah kenan ina kuma wanda shi dama ba Allah ya shiga ya sallah ba wannan kabarin ya shiga ya sallah ina fatan jama'a ku fahimci hikimar ƙulla faslin ya ƙulla faslin ne don ya bayyana maka me ake nufin ɗaukar wani abin bauta tare da Allah abin ya wuce yadda kai kake zato shi ne kana bauta Allah kana bautar wani yace abin ya wuce nan a'a ka bauta wa Allah a wurin da ake bauta wa wani wanda ba Allah ba shi ne ma'ana ta farko ta ittikhadu ma'budin ma Allah فكيف باتخاذه أصالة سيدنا عمر أجاهلية يا تبع القول الذي ينكر قمع أو مولي ينبغي صدقة يوم سيدا شيا مسلمتا اتوى النبي صلى الله عليه وسلم يا تبع القول الذي يجير وأسرى قمع ينكر أو مولي ينبغي أكي أينهم جير صدقة sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bauta kaga fa Allah goya amma sai da annabi yace a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bauta yace a akwai wani qurbani akwai wani banko da ake akwai wata kalankuwar shekara da ake da nufin ibada a wurin yace a ba komai a wurin eh ka tabbatar eh to je ka kai tare da cewa Allah fa zai je yanka ma'ana kenan idan ya zama wannan kwata ana yanka na tsafi a cikinta to bai halatta a zo a yi yanka da musulmi za su ci baki tare da cewa yankan musulmi ne za a yankawa da sunan Allah saboda Allah idan ya zama wannan wuri ne da matsafa da 'yan tsibbi da 'yan bori suke yanka dabbobin da suke tsibbi da bori da bokanci da su. bai halatta kai musulmi ka kwantar da kaza ko zakara ko zabo ko rago ka wanka a wurin saboda Allah dan aƙiƙa ko dan layya ko kuma dan asoya da musulmi naman ba idan kai haka fa ittakhadta ma Allah ma'budan ghayra dan na san yawanci ba a fahimci wannan ma'anar da ta sa ibn al-qayyim ya kulla babin ba musamman karatun an ƙara shi shi ne lokaci ya ƙirge shi ya sa na ɗauko mana don haka kowa ya faɗaka da wannan ne malamai suka nuna haɗarin da ke tattare da masallatan da ake yin shirka a ciki da masallatan da ake bid'a a ciki kamar kiɗan mandiri da rawan mandiri da makamantansu الإمام ابن الحاج أتكلم بالتافش المدخل yake cewa idan aka kaɗa mandiri sau ɗaya a cikin masallaci ko aka yi rawan mandiri sau ɗaya a kan wata tabarma yake in aka yi sallah a wannan masallaci sallar ba ce ba har sai an rufe masallacin an kwashe ƙasar da ke gina ta masallacin an kwakule foundation da dpc da ke masallacin an kawo wata ƙasa an yi ciko sannan an haɗa wani gini sannan a yi sallah allah ya karba haka ya ce tabarmar da aka yi rawar mandiri a kanta idan aka yi wa allah sallah allah ba zai karɓa ba har sai an cire ta an kawo wata tabarma an ɗora a wuri me yasa saboda an yi wani abu wanda ba na allah ba to bai halatta kuma a zo a yi wa Allah na shi ba. Kar ku manta da wani hadisi da cikin karatu karatu ya karatu, a jiya muka karanto shi inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ana azama shuraka e an shirk. Daga cikin duk waɗanda ake wa shirka to ni na wadata, ba na buƙatar shirka, ba na buƙatar a haɗa ni da wani. فمن عمل عملا أشرك فيه أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء wanda biyo min wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin wannan aikin to na bar wa wanda ya haɗa ni da shi ni na barranta ba ni ba wannan aiki kun ji jama'a don haka ku rika fahimtar yadda malaman sunna suke fahimtar nassoshi kar ya zama kwanyar da ke cikin kanka ba kwanya ba ce tarin majina ce daga wannan babu ake buƙatar ka yi kyakkyawar fahimtar me ake nufi da ittakhadha ma'allahi ahada shine ka bauta wa Allah a wurin da ake bauta wa wani Allah ka bauta wa Allah a daidai lokacin da masu bautar wani Allah suke ka saje da su ina kuma da wanda tun farko ba Allah ya nufa ba هذا الكافر بعينه أما المشرك هو الذي اتخذ مع الله إلها معه شنو ينا بيتا الله تارد وطن بسيبا الله سكي بيتا yana bauta wa Allah a inda ake bauta wa wani wanda ba Allah ba wannan ƙarin bayanin jama'a karanta shi a cikin littafin tafsirul aziz al-hamid sharhin kitab tauhid na malam Sulaiman dan Muhammad dan Abdul Allah madaukakin sarki ya gafarta musu na haka jama'a kun ji wannan a jiya akwai alƙawura da muke wanda za mu cika su insha Allah ta'ala bayan ainihin wani hadisi wanda malamin da ya kawo shi ya isharar shi na ce asalin wannan hadisin hadisin matan annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhunna wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari jama'a haka yana nan a cikin sahihu muslim al-imam an-nasa'i ma ya rawaito shi haka al-imam abu bakar ibn abi shayba al-imam ahmad da al-imam abu awana dukkanin su sun rawaito shi haka nan al-imam ibn sa'ad ya rawaito shi babban malami al'imam al'allamatu sarraj ya rawaito shi shi ma a cikin kitabul muslim bai haƙi da bazari dukkanin su sun rawaito wannan hadisin daga as-sayyida uwar mu'minai aisha siddiqa radiyallahu ta'ala anha qalat tace lamma kana marad an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tadhakara ba'd nisa'ihi kamisatan bi ardil habasha yayin da manzon Allah ya rashin lafiya ta ajali wasu matan shi suka yi hirar wata coci wadda suka gano a ƙasar Habasha wato ƙasar Ethiopia yuqalu laha Mariya sunan wannan coci Mariya وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة دعما ما تنشي قدا بيو وأم سلمة وأم حبيبة سنتا أزوا أثر حبشة يو يا كنت عرش الله فيها في سكة تنو وتشوكي بسكة جميع الوقت الوقت فيها فذكرنا من حسنها وتصاويرها suka yi ta hira o don ta tuntuna cocin nan kai cocin nan ta haɗu cocin nan tana da kyau kai ta sha fanti ta sha ado ga kyale-kyale ga hotuna ga mutum-mutumi da suka yi ta yabo suna faɗin kyawu da hotuna kalat aisha ta ce farafa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ra'asa yanzu Allah na jin haka yana kwantafa bai da lafiya sai ya ɗaga kai shi وقال سيدي أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح waɗannan kiristoci da yahudawa da kuka ga cocinsu kyakkyawa da hotuna da gumaka da mutum mutumi a ciki idan mutumin kirki ya rasu a cikinsu banau ala qabrihi masjidan sai su gina wurin yin sujuda akan kabarin shi idan aka ce masjidan kar ka fahimci masallaci irin masallaci na na musulmi abin da ake nufi da masjid a nan ita ce church din wurin sujuda su sai su gina wurin yin sujuda sun masayyaru tilka suwa sannan sai su koma su bi su zama waɗannan hotuna su makala a cikin coci ko kuma su bi su waɗannan mutum mutune su kakkafa a cikin cocina ula'ika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah waɗannan su ne a shararan halitta ranar alkiyama a wurin Allah lalatattu tambaɗaɗɗu tsinannu waɗanda suka yoɗe ba su da albarka ko kaɗan a wurin Allah ranar alkiyama su ne waɗanda ke gina ƙabari su saka a cikin masallaci a don kuma saboda mutumin kirki ne ya rasu قال الحافظ بن رجب في فتح الباري babban malami al'imam al-hafiz ibn rajab al-hambali ya faɗi a cikin fatihul bari to anan aka ce fatul bari ba fatul bari wanda ka sani sharhin bukhari ba a'a malamin mai fatul bari sharhin bukhari shi ma yana da nashi fatul bari din kuma sharhin bukhari shine al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali shi almajirin ibn al-qayyim ne kuma shi malamin ibn hajar ne mai bulugul maram malamin shi ya yi sharhi shi ma ya littafin sharhi babu laifi innama abin da ya faru mujalladi takwas kaɗai aka samu daga cikin nashi aka buga yana daga cikin sharhohin da muka gabatar lokacin da za mu fara karatun sahihul bukhari cewa in bukata ta kama za mu rinka ɗaukowa sharhi ne wanda ya yi a bisa tsarin da ya sharhin arba'una hadith wanda ya sanya wa jami'ul ulumi wal hikam yana tsayawa yana kwance zare da abawa na littafin sahihul bukhari amma ya fi ba da muhimmanci dangane da matsalolin aqida da matsalolin da suka shafi fiqh barka gido zo kan wannan hadisi yace hadal hadith kaga shi wannan hadisi na as-sayyida Aisha yadullu ala tahrim bina'il masajid ala qubur salihin yana nuni da haramcin gina masallatai akan kaburbuka na mutanen kirki wa taswira suwarihim fiha kuma hadisin yana nuna cewa haramun ne a ɗauki hotunan mutanen kirki a saka a cikin irin waɗannan masallatai kama ya fa'aluhun nasara kamar yadda kiristoci suke yi wala raiba malam ibn hajar yace babu ibn rajab yace babu shakka anna kullu wahidin minhuma muharramun ala infiradihi kowane ɗaya daga cikin biyun shi kaɗai kaɗai haramun ne sai ce fa taswiru suwar al'adamiyyi ɗaukar hoton ɗan adam ya haramu haramun ne a cikin addinin musulunci wa bina'ul quburi ala al-masajid bin firadihi ya haramu gina kaburka akan masallatai kuma haramun ne كما دلت عليه نصوص أخر كما يبدو نصوص سكنونا من كرنتاس يتي يأتي ذكر بعضها أنبتا نسبة جسكين في جيزي قال ابن رجب يتي والتصاوير في التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها kaga hotunan nan da waɗannan mata na annabi suka ce sun gani a cikin cocina waɗannan hotunan fa a jikin bango ne suke sai kuma a jikin wasu abubuwa kamar takardu da labulaye walam ya kullaha zullun ba masu inuwa ba ne wato ba ma hotuna ne waɗanda za ka iya cewa status mutum mutumi ko gumaka ba a taswiru suwar ala misali suwar al'ambiya iya salisina littabarruki biha zana hotuna hotuna irin na annabawa da hotuna irin na mutanen kirki don neman albarkarsu wa littishfa'i biha da kuma neman ceto da neman tsari da su ya haramu fi dinin islam haramun ne a cikin addinin musulunci yana wannan littafin yana faɗin wannan magana yau shekara ɗari shida da wani abu da rubuta shi fa a zama hoto domin neman tabarruki a zama hoto don istishfa'i cewa ai in akwai hoton shehu kaza a kofar shago kaza barayi da za su balle ba ai mota kaza da za ta nok ba in an yi hoton shehu kaza an sa a jikinta ai barayi da za su iya sace ta ba wannan gashi ce a cikin addinin musulunci haramun ne Allahu akbar Allah ya ji kan alqabi Abubakar Muhammadu bin yau fiye da shekara talatin da ta wuce yan izala sun fara ɗaukar hoton shi suna makalkalawa a jikin motoci ya ce ahir a bari ya ce ya saba ma addini Allahu amma fa kar ku manta lokacin siyasa ce siyama sun sa mu ma bari mu sa malam yace a mu ba yan siyasa addini bane nahnu ahlut tawhid wa taqwa نحن أهل الاتباع والسنة دي مكيين ba wai kawai duk abin da mai ya yi don ya ɓata mana rai mu kuma bari mu yi don mu ɓata mishi rai ko da zai ɓata wa Allah rai ba kalla sun makalla saboda haka ku ji a sanya hoto don neman albarkar wannan mai hoton da neman ceto ko neman tsari da wannan hoton yake a cikin addinin musulunci haramun ne wa huwa min jinsi ibadatul awsan kuma nau'i ne daga cikin nau'ukan bautar jinsi huwa alladhi akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne fa annabi ya bada labarin cewa anna ahlahu shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah masu yin haka a shararren halitta ne a wurin Allah ranar alkiyama Allahu akbar kun yadda malaman aqida suke jawabi jama'a alƙalamin shi bai kame ba sai ya ce wa taswiru siyar litta'affi bi ru'yatiha ɗaukar hotuna a makalkala su domin jin daɗi in ana kallon su entertainment pictures ina yan boko masu cika falo da hoto ya ɗauko hoton jatunan shi shekara talatin ta wuce ya makala ya ɗauko hoton tsohon shi ya makala a ofis me yasa litta'assi da ru'uyatiha saboda a samu jin sanyi a ji daɗi sai ce these are entertainment pictures kai ɗan boko kai asara ka tuba ina fata an gane ai litanazzuhu bi zalika ko kuma don samun kwanciyar hankali da matsuwa yau mata shi ce da suke soyayya shekara kaza amma ta rasu ta haka kullum in ya ga hoton sai zai dan rinka ido sai dan zubar da hawaye oh you are wrong and you must be wattalahi da kuma don golewa a sa hoton yan mata ne ko a sa hoton su jigini ko kunsu ina yan bayan 1970s da 1980s ko kuma a sa Bob Marley ko Wila duka saboda dai mutum ya juyawa ne yau ta so ji shi zanzan haka masu sa background a jikin handset ko a jikin ainihin shasha ta kwamfuta ko a jikin screen na kwamfuta duk ba bambanci duk ɗaya ne saboda kana sa hoton matarka ne a jikin kaza ko hoton 'ya'yanka ko hoton kaza duka haramun ne don in ma kana sawa litta'assi bi ru'yatiha aw litanazzul bi zalika aw litalazzi duka haramun ne yace muharramun haramun ne wa huwa min al-kaba'ir yana daga cikin al-kaba'ai manya manyan zunubai masu jawo bala'i wa fa'iluhu kuma duk mai aikata haka min ashaddin nasi azaban yawm al-qiyamah na daga cikin waɗanda za su fi kowa ɗanɗana kuɗarsu a ranar alkiyama fa innahu zalimin domin shi mugu ne macuci ne azzalimi ne mumassilin bi af'alin lahi allati la yaqdiru ala fi'liha ghayruhu yana kwaikwayon ayyukan Allah wanda ba wanda zai iya sai Allah wa innahu ta'ala laysa kamithlihi shay'in shi kuwa Allah babu wani wanda yake kamar shi لا في ذاته ولا في صفاته ko a zatin shi ko a siffofin shi wala fi af'alihi ko kuma a ayyukan shi subhanahu wa ta'ala tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah kun ji maganganun da al-imam al-allama ibn rajab al-hanbali ya a cikin littafin nan nashi fathul bari sharhul bukhari Allahu akbar jama'a kun ji waɗannan maganganu da na karanto muku ya rage in kunne ya ji gangar jiki ta tsira sau kokarin kiyaye ta iyakar ta ke Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye sai alkawari na gaba da muka ce za mu cika idan ya tabbata waɗannan hadisai kamar yadda muka faɗe su annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tsiniya da tsiniwar Allah ya yi hani da hannun da Allah maɗaukacin sarki akan a gina masallaci sannan a zo a yi kabari a cikin shi ya aka yi yau ba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar madina a cikin tsakiyar masallacin kuma ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kun fi sahabban ilimi ne da suka ɗauki annabi suka saka shi a tsakiyar masallacin kun fi sahabbai tsoron Allah ne kun fi sahabbai sanin waɗannan hadisan ne yaya aka yi da annabi ya mutu suka saka shi a cikin masallacin shi to a ƙashin gaskiya saboda Allah ba haka tarihin yake ba shi masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana haɗe da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam a katanga ce kawai ta raba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kwanta rashin lafiya kullum sai yana cewa aina anna aina ana gab gobe ina nake ne sai matan nan sai suka haɗu sai suka fahimci har yanzu ya ƙosa ne ya isa ɗakin Aisha Allahu akbar da yake mata ne masu kaifin basira ba dumbaye ba masu kwakwalwar majina sai suka tsaya suka ga to tun da dai har sun fahimci ya fi sha'awar ya kai ga ɗakin Aisha a haɗu mana a kai shi ɗakin Aisha ya zauna ya yi jiya yaushe yau ana kwasar shi a kai ɗakin wance gobe a kai gidan wance data a kai gidan wance shi kuma kullum yana cewa gobe ina nake ne jibi ina nake ne ya kosa ya kai ɗakin Aisha sai suka ce a tattare a kai shi can sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam saboda haka sai suka haɗu suka je suka ce ya manzon Allah mun yanke shawarar cewa za a kai ka ɗakin Aisha manzon Allah ya farin ciki da wannan abu haka ake son mace ta zama fatina ta zama mai basira ta rinka riski abu ba sai an buɗe baki an ce mata ba saboda haka da suka kai shi yana nan yana jiya a ɗakin asayida Aisha Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi lokacin da ainihin ya rasu sahabbai suka koma cikin masallaci suka koma suna tattaunawa ina za a rufe shi wasu suka ce a koma da gawar shi makka can ne garin su sai suka ce a'a a kai shi ga makabarta nan tsallakin gidan shi nan ya kafa a madina a rufe shi sai abubakar ya ce to ni da annabi ya gaya min cewa su annabawa duk inda Allah ya ɗauki ransu to a nan yake so a rufe su Allahu akbar kaji Allah yana so a rufe manzon Allah a ɗakin as-sayyida Aisha uwar mu'minai don haka Allah ya ɗauki ran shi a nan yasa a bisa bakin ta mawaƙin ta yake cewa kujiban nabiyyu wa mata baina fara'ibi فحسبي بهذا مفخرا وكفانيا والبيت بيتي والمكان مكاني take an ɗauki ran annabi yana tallafe Allahu akbar annabi yana tallafa a hannunta haka a lokacin ya shiga cikin gargara baki ya ɗinke ba magana sai ɗan uwanta ya shigo da aswaki sai ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yana sha'awa sai ta fahimci yana sha'awar asuwakin sai ta karba sai ta gutsura sai ta tauna da ya laushi sai ta sanya mishi a baki ya yi asuwaki ya goge bakin shi kaga ita ma aisha fatima ce rashin lafiya ya kai rashin lafiya ba zai iya magana ba amma da aka shigo da asuwaki da ta ga kallara ido yana kallo sai ta fahimci yana so amma ba zai iya magana ba sai ta karɓa sai ta dutsura ta tauna sai da ya laushi sai ta sa mai a baki yana gama asuwaki sai ta gida yana cewa ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la Allah na zaɓi in taho gurinka Allah na zaɓi in taho gurinka shikenan daga nan sai ya cika sallallahu alaihi wa sallam aka zo aka kwantar da shi akan gaban aka jawo sai da hibra wani bargo haka saƙaƙƙe aka lullube shi to shi ne bayan duk da ya gama wannan shawara cewa za a rufe shi sai aka zo aka ɗage shi aka cire gaba aka haƙa kabari a nan tsakiyar ɗakin aka rufe shi sallallahu alaihi wa alihi sallam tun daga sadda aka rufe shi a wannan ɗaki sai a sayyida Aisha sai ta samu wani ɗaki a cikin gidan sai aka rufe wannan ɗaki in kaga an buɗe sun zo ziyarar shi ne su mishi ainihin sallama da salati sau da haka kaji kenan a ina aka rufe shi a cikin gidan shi a ɗakin matar shi ba a cikin masallaci ba to da tafiya ta tafiya ana nan abubakar siddiq ya kwanta ya rasu sai aka zo aka rufe shi daga ɓangaren ƙafafuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yamma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su malamai hausawa suka ce wai dalilin da yasa bahaushe ke kiran abubakar zarba kenan ai ku da abubakar zarban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam ai an rufe abubakar ne yamma da ainihin annabi shi yasa sai a cewa abubakar garba wannan malaman hausawa da suka faɗa mana a karatun soro ko haka ne ko ba haka ba dai gashi nan dai haka suka rakkaba wallahi musta'an me ya biyo baya ana nan sai wurin da ya rage na mutum guda ne a da aisha ta ajiye kanta ran da umar ya samu wannan musiba ta an yanke shi ya tabbatar mutuwa zai yi to burin shi kwaɗayin shi shine a rike shi ga ƙadarin masoyan shi guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam da abubakar na siddiq shi kuma ya zama gashi to amma ɗaki na aisha ne sai ya ce a je a kira abdullahi dan umar abdullahi ya ce na'am tafi ka je ka samu aisha ka ce mata umar na gaishe ta kakkace sarkin mu'mini ya ce fa innal yawma lastu amiral mu'minin yace saboda yau rawani ya gudu ba ni ne amirul mu'minin ka ce mata umar mutumin nan umar abokin mijinta abokin babanta yana roƙon arziki ta ba da izini a ɗakinta Allahu akbar a rufe shi kusa da abokan shi sai ta ce dama tattali wannan wuri da kabarin ubana ga namijina ni kuma a sa ni kusa da su amma wallahi tun da umar na so na ban mishi umar na kwance cikin jini sai aka ce ranka ya daɗe ga abdullahi nan ya dace ce ku ɗaga ni ku ɗaga ni me ta ce sai ce ai ta ce ta yadda sai ce alhamdulillah ya ce ba mu da wani buri da ya rage inda mun ba ya ce amma rayuwa ta ga kwarjinin rayuwa ta ne idan na cika ku je ku sake samun ta da gawa ta ku je kofar gida da gawa ta ku ce ga umar na sallama ranki ya daɗe uwar maimuna yana roƙon arziki a rufe shi a ɗakin ki a kusa da abokan shi in ta yarda yace ku kai ni ku rufe in ba ta yarda ba ku kai ni inda ake rufe kowa jama'a kun ji shugabanni masu adalci ke ƙaryar banza ƙaryar demokuraɗiyya yan iska da kawai kuna cewa wai za a yi wani adalci har abada demokuraɗiyya da ba ta yi adalci ba har abada ƙaryar banza ke yin iska kai taron mashaya ta ba ɗan tata ina fata an gane in har ana son adalci kai a dako qur'ani da sunna yaya salaf suka yi kai shi amma duk wannan hayaniya ta yin iska nok za ta yi wasu ƴan giya su shawo burkutu su zo su kaɗe su ƙasa duk ta hargitse ƙarshen alewa ƙasa ya kata kenan ba gyara karka ce ya gyara zai zo gyara ba zai taɓa zuwa there will never be solution in democracy ba shi nan ba amerika ne rubuta littafi ga shi muna da shi a library the end of democracy ya ce ƙarshen demokuraɗiyya ya zo me yasa yake tun da ke ƙarfi to ta yi shi ke ka duba ka gani the end of democracy ka je ka karanta littafi akhbaru umar the stories of Umar labaran Umar ka ji inda shugabanni adilai suke ka ji kadari ne ta za a rufe shi a ɗakin wata talaka cikin talakawan shi madadin a kama ta a kulle ta sai an rufe shi tukuna ma sannan a yi mata duka a sako ta tana ta kanta ne amma shi in an ɗauki gawar shi a je ƙofar gidanta a ce ga Umar na sallama ranke daɗe izinin nan yana nan ta ce ai na ba da izini aka ce a'a shi ya ce mai yiwuwa rayuwar shi ce ta miki kwarjini kika ce kin yi izini amma yanzu gawar shi kin san ba komai ba ce ta ce ta ba da izini shi ne aka rufe shi shi ne babban malami mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alfazazi al-andalusi al-gharnati yake cewa salatun wa taslimun ala qabr ahmada وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص yake Allah ya daɗin tsira da aminci da kaburbukan nan guda uku da kabarin annabi da na abubakar da na abu hafsu shine Umar ibn al-Khattab zama kun ji tarihin waɗannan kaburbuka guda uku ana nan wata rana an zo sallah a zahar ko la'asar kawai sai musulmi sai su ga kafa ta leko ta cikin katanga sai aka watse wajen mu tabbatar maka cewa ba a cikin masallacin aka rufe shi ba a cikin ɗakin aka rufe umar shi ne daga jikin bango bangon da ya haɗa masallacin da gidan ana nan wata ran ashe kabarin ya huje katangar ta huje sai ga kafar Umar ta leko ba ta tafi a nasari kowa ya wace sai Abdullahi dan Umar yace ku dawo ku dawo yace kafar baba na ce kafar Umar ce yace ba kafa annabi yace ku dawo ina fata an gane to duk wannan yake nuna maka duk a wannan zamanin ba a cikin masallacin aka rufe shi ba ko kun fahimta to menene ya faru kaga wani littafi shi ma yau shekara ɗari shida da wani abu da rubuta shi don ne littafi ya rasu a cikin shekarar hijira na da ɗari bakwai da arba'in da hudu ka buga 1400 and 33 minus 744 ka buga ka ga nawa zai baka ya rasu hijira na da ɗari bakwai da arba'in da hudu ga shi sunan shi Muhammad ibn Ahmad ابن عبد الهادي سنة متاف الصارم المنكي في الرد على الصدق تقو دي تقو دي للدب للدبا game da rabbi a kan sulki wanda ibn taymiya ya rasu sai suka koma sani mai sharri suka ce ibn taymiya ya hana a ziyarci kabarin annabi ya ce wanda ya ziyarci kabarin annabi ya zama kafiri wannan yaro yana matashi shekarar shi talatin da biyu lokacin shi ne ya rubuta rabbi ya ce su biki karya kace ibnu taymiya malamin mu ne mu muka zauna gaban shi muka koyi karatu abin da kake faɗi karya kace ga abin da ya faɗi shekara ɗari shida da tamanin da tara da rasuwar shi kun ji shi wannan malamin a cikin wannan littafin ya ba da duk wani tarihi da duk wata amsa da za ka nemi ka ainihin wato jita dangane da wannan matsalar amma ya ɗauko tarihi ne mai tsawo wannan tarihin masu waɗannan tafai tahadirin sajid da muktasar na tahadirin sajid sun takaita shi ne nake so da ita wa'azi muke yanzu mu takaito maka amma kuma za mu maka isharar littattafan da za ka koma ka tattauna ka karanta ka ji shin idan waɗannan alaihi wa alihi sallama fi masjidihi kama huwa mushahadul yau walau kana zalika haraman lam yudfan fihi tambayar da ita ce da a ce gaskiya ne ba kyau a sa kabari a cikin masallaci ya aka gashi yau din nan muna ganin masallacin annabi yana ɗauke da kabarin shi wal jawabu malam yake amsa an hada wa in kana huwa mushahadul yau فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم كل إيش هكا أكي جميع أبو أيوي أما با هكا أبو يسبع أزامن الصحابي فإنهم بمن في صحابي لما مات صلى الله عليه وآله وسلم دفنوه في هجرته التي كانت بجانب مسجده فالنبي ورسول سورته شنو أطاكن شنو ɗakin da ita a gefe masallacin shi wa kana yasilu bainahuma jidarun fi kibab akwai kofa tsakanin akwai katanga tsakanin masallacin da ainihin gidan da ɗakin har ma a jikin katanga akwai kofa wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama kana sallallahu alaihi wa sallama yakhruju minhu ila al-masjid ta wannan kofa annabi yake fitowa daga cikin gidan sai shiga masallacin وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم wannan al'amari ne wanda duk malamai sun amince da shi babu wani sabani wa sahabatu radiyallahu anhum inna ma dafanuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama inna ma fa'alu dhalika kay la yatamakkana ahadun ba'dahum min ittikhadhi qabrihi masjidin kama sabaqa bayanuhu fi hadisi Aisha wa ghairi sahabbai da suka rufe annabi a daki ne yasa suka haka daga cikin dalilan sahabbai kamar yadda ita aisha ta ce sun rufe shi a cikin ɗakin ne saboda tsoron kar a dawo a mai da kabarin shirin ibada haka aisha ta faɗi a cikin hadisi ta ce daga cikin dalilan da ya sa ba su fito da kabarin shi sarari ba saboda tsoron ka a koma ana bauta wa Allah a wurin kabarin ko kuma a fige da bauta mishi ولكن بعد ولكن وقع بعدهم ما لم يكن فيه حسابه sai dai wani abu ya faru a bayan rayuwar sahabbai wanda bai taɓa zuwa cikin tunaninsu ba zalika abin da ya faru annal walid ibn abdul malik wani sarki ne mai suna walid dan abdul malik أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي يا أمرني أشيكرا تتمامين دتقوص أكن أليس مسلاة النبي أليك سنينا سيطارة ملفائي وإضافة أجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه سوى أليس مسلاة النبي sai a ƙara faɗin shi ta ɓangaren inda ɗakunan matan annabi yake fa adkhala fihi al-hujrat an-nabawiyya ka ji yadda aka yi ɗakin da annabi yake ciki ya shiga amma in ba haka ba a zamanin Uthman Uthman ya yi ƙari Umar ya yi ƙari amma dukkan su da suka tashi yin ƙari sai suka yi ta fuskar gaba da kuma ta ɓangaren dama ɓangaren hagu afwan ku kiyaye da suka tashi yin ƙarin jama'a sai ba su yi ta daidai da inda ainihin wato kadarin yake ba sai suka yi ta gaba da kuma ta inda ainihin wato bangaren hagu yake ta bangaren makabartar baki'a don haka sai masallacin sai ya ƙara kusantar makabartar baki'a saboda an ƙara ɗiban sararin da ke tsakanin makabartar baki'a an haɗa da masallacin shi wannan sarki da zo shi kuma sai ce a yi ƙari ta bangaren dama to ta ɓangaren dama mun ne ɗakunan suke don haka sai ɗakin ya shigo a yaushe shekara ta ɗari takwas a shekara ta tamanin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane hijrata aisha fasara alqabru bi zalika fil masjid da wannan shikenan sai masalla kabarin yawaye gari ko ya zama cikin ina ke cikin masallaci wannan magana tana nan a cikin tarihin tabari a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu zuwa ɗari biyu da ashirin da uku da littafin albidayatu wan nihaya wallafar alhafiz ibnu kasirin a cikin mujalladi na tara shafi na saba'in da hudu zuwa da biyar ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حين ذاك خلافا لما توهمه بعض. أولا لك في باب الصحابي كوكا يا مدينة. ذاك ما تكسبني. babu sahabi ko kwaya daya shekara ta tamanin da takwas babu sahabi ko kwaya daya to anan bari mu ji abin da ibn abdulhadi din zai faɗi qala al-allamah al-hafiz muhammad ibn abdulhadi fi sarim al-mulki babban malamin ibn abdulhadi ga abin da yake a cikin wannan littafi as-sarim al-mulki a shafi na 136 zuwa 137 يتي وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة عليك تنسى حبي كب يتي مدينة سورة سباب صحابي كوكا أنا وكان من آخرهم موت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يشيني صحابي كرسول ورث مدينة وتوفي في خلافة عبد الملك يا رسول عليك في خليفة عبد الملك فإنه توفي سنة ثمان وسبعين فهذه نقل شوارة شكرة تقل سبعين دبقل bayan rasuwar shi da shekara goma ne wannan abin ya faru na tamanin saba'in da takwas saba'in da takwas shekara ta saba'in da takwas bayan hijira jabir ya rasu a lokacin sarki abdulmalik daga baya shekara ta tamanin da takwas ɗan shi ya zama sarki a lokacin ya wannan kamfarmar kenan bayan ƙarewar sahabbai a madina da shekara goma aka yi wannan aiki jama'a mun fahimta walwali shi kuwa ma wali tawalla sanata sittin wa tamanina kun ji shekara ta tamanin da shida ne ya ɗauki ainihin sarauta kenan bayan ya shekara biyu da hawa mulki ne ya wannan aiki وتوفي سنة ست وتسعين يرس هجرانا دا تسعين دا شدا باين يا يمن طنين أيكم دا شكرا قوما شما يرس دن هكا فكان بناء المسجد وإدخال الأجرة فيه فيما بين ذلك أسكن كان يمن لوكة اللي أكي ومن طنين أيكم سكا ومن قبري كوكما تاكي أتكن مسلاتي هذه بعضانا من صحابي بني idan girman Allah ka je ka ɗauki littafin tarihul khulafa na al-Imam Suyuti ka karanta ta kuma wane ne shi al-Walid dan Abdul Malik wani jabberin sarki ne mugu na daga cikin munanan ayyukan shi waɗanda za ka gane cewa don ya yi wannan aikin ko kaɗan ba sarki ne na sunna ba da za ka ce to ai tun da sarki ne na sunna a sarki ne na gargajiya kuma azzalumi wanda malaman tarihi suka bayyana saboda daƙiƙanci ubanshi abdulmalik yana ƙoƙarin ya iya larabci kafin ya hau sarauta amma da aka tara mishi malaman suka saka shi a ɗaki bayan wata shida da ya fito ɗan abin da yake da shi kafin ya shiga na ya wace da ya karɓi sarauta sai ya zama jabberin sarki sai ya ɗauki alƙur'ani izu sittin yana fallawa haka sai ya yi tafa'ul sai ya fallo haka in ya fallo duk ayar da gani sai domin ne take cewa sai ya baƙan magana daidai da gwargwadon ayar sai ya buɗe daidai inda Allah yake cewa wastaftahu وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد duk wani jabberi duk wani mai kama karya ya kaɗe shi kuma ya san shi jabberi ne mai kama karya sai ce a tuwa idu kulla jabbarin amidu ƙur'ani tana gargaɗi ne ga duk wani kanzararre mai kama karya sai ce fa ha ana ba ka jabbarin amidu to ba mun ne kama karya ne idan ma ji ita rabbaka yawma ashri fa qur rabbi mazzaqani alwali yake in ka je wurin Allah ranar kiyama qur'ani ka ce walidu ya yaga ni sai yayya gashi ido sittin ya watsa wannan kaɗan daga cikin ɗanyen aikin shi kenan karanta littafin al-imam al-mawardi mai suna adabud dini wad dunya ka karanta littafin kuma as-sunan wal mubtadi'at dukkanin su sun ɗauko labaran al-sarki walid dan abdullahi da irin waɗannan yanzu wannan sarkin da yake haka don ya ɗauki gidan matan annabi ya rushe ya haɗa da masallaci za ka yi mamaki yana da alfarma da tauhidi yana da alfarma da qur'ani da kuma barin gaya ma wannan ɗanyen aikin ma da yake ka karanta wancan littafin da muka faɗi al-bidayat wal nihaya mujallabi na tara shafi na saba'in da hudu zuwa da biyar ibnu kafirin yace siyasar tsiyayyar alawan gidan annabi ce ta kai shi da haka a lokacin jikoki da tattaɓa kunnen annabi da suka rage a garin sun tattaru sun tare kansu a cikin waɗannan ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ke su zai kore su a garin sai ya rasa yadda zai sai ce abin da za a yi za a ƙara faɗin masallacin kakansu su kuma sun fahimci da haka ba sai suka ce in za a ƙara zamanin umar ai ta gaba ya ƙara ismin ya ƙara ta ɓangaren baki a ci gaba da ƙara shi ta mana sun sun fahimci yana so ya kore su daga garin ne domin ba su da wani wuri in ba gidan kakansu ba to sai ya amfani da wannan siyasa sai ya miƙe a masallaci yake jama'ar musulmi yanzu nan za a ƙara masallacin manzon Allah cikin wanda yake da fili ba zai bayar ba ko ya yi a za mu bayar to balle za a ƙara masallacin shi da cikin gidansu jama'a ku taya mu tunanin jama'a ga jikokin shi ko sun hana za ka ce a haba ku ko masallacin kakan ku fa za a ƙara da Allah ku tashi mana ya sace sai aka kore su suka fita gari suna kuka shine aka bubbuge waɗannan ɗakuna aka shigar da su cikin masallacin ka ji siyasar da ta siyasa ce azzalima aljabbara ta kai shi ga yin wannan aiki saboda haka kai da za ka yi hujja da cewa ya aida masallacin annabi na ɗauke da kabarin shi tsindin to dan me za a ce kuma annabi ya hana na'am hamidu ya tabbata ya hana wannan kuma tarihi ne ya faru daga baya kamar yadda idan a yau ka tafi sai ka je ka samu abubuwan da ake yi a kabarin ɗan hodiyo sai ka ga sun saba abubuwan da ɗan hodiyo ya karanta to sai ka ce to yaya sai a ce a abin da ɗan hudu ya faɗi shi ne daidai wannan abin da ake yi kuma wani abu ne ya biyo bayan rayuwar shi Allah maɗaukakin sarki ya kare na haka jama'ar musulmi kun ji waɗannan mutane Allah ya kiyaye bayan nan sai babban malami ibn al-qayyim ya ce faslun hukmul haliki bi ghairillah hukuncin mai rantsuwa da wani Allah rigidigaci ya ta ji ana bi ana fakuto shirka ne da nau'o'in ta don a bayyana mana don mu guje ta ina hukuncin wanda zai ce ya rantse da tsundurgura ya rantse da kabarin sarkin musulmi ina wanda zai ce ya rantse da gabas da yamma ya rantse da kudu da arewa ina hukuncin wanda zai rantsuwa da kabarin kakan shi ina hukuncin wanda zai yi rantsuwa da kwaran kwata wannan babu zai yi mana bayani ne dangane da hukuncin mai rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ina hukuncin kiristoci da za ka ji ainihin kirista ya tashi rantsuwa sai ka je na rantsuwa da annabi isa ko yana rantsuwa da holy ghost ina hukuncin waɗannan malam ya ce wani na shirku bihi subhanahu a shirku bihi fil lafzi kal halifu bi ghairihi kama rawahu al imam ahmad wa abu dawud anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala na daga cikin shirka a haɗa Allah da wani haɗa shi da wani a wajen lafazi kamar rantsuwa da wani shi rantsuwa da wani Allah kamar yadda hadisi ya zo a cikin musnadin imam Ahmad da sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak wanda duk ya rantsu da wani Allah to yayi shirka sahih hakim ibn Hibban al-Imam al-Hakim da Ibn Hibban sun inganta wannan hadisi tabbas wannan hadisi sahihi ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت hakanan idan da wani zai ce wa wani ni fa ba abin da zai yi sai abin da Allah ya so kuma da abin da kai ka so wannan ma shirka ce abin da Allah ya so kuma da abin da kai ka so ko abin da Allah da kai kuka so shi za a yi كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله مدة قل ما شاء الله وحده wani mutum ne yake manzon Allah ma sha Allah ya shi ita ku ba fa yayi cewa fiyayyen halitta wanda ya fi kowa duniya da lahira ya ce ba abin da za a yi sai abin da Allah ya so da kuma abin da ka so sai annabi ya ce a ka sanya ni na zan abokin tarayya da Allah kenan in ma sha Allah wahda ka ce sai abin da Allah ya so shi kadai jama'a mun gane wannan wannan hadisi sahihin hadisi ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad haka al-Imam al-Baihaqi da Ahmad daga sahabi Ibn Abbas jama'ar musulmi kun ji har annabi bai yarda a gana shi da Allah ba to yanzu sai wani ya ɗauke ka ba atifa in ka ce bai halatta a ce sai abin da Allah da annabi ya so ba sai ce annabi Muhammadu sai ce yi bai halatta ba saboda ai kai kanka da ka tashi cewa kai annabi Muhammadu baka ce Allah ba baka ce Allah Muhammadu ba ashe Muhammad waye annabi ne ko yana ƙasa da Allah to ka a bashi daraja Allah a aje komai a inda yake shi ne adalci sunan yace haza ma anna Allah qad asbata lil abdi mashi'a wannan fa annabi yana mai hana wannan magana tare da cewa Allah ya tabbatar da cewa baya ma fa yana da mashi'a baya ma yana da nashi son ka kauli kamar yadda Allah yace liman sha'a minkum an yastaqima ga wanda ya so ya tsayi daga cikin ku ashe baya ma yana da mashi'a ko amma kaga inda matsalar take shi ne in ka ɗauko mashi'ar Allah ba ka haɗa ta da mashi'ar bawa kenan ashe gaskiya annabi yana da daraja tabbas amma in aka ce ga darajar Allah to ba a gwama ta da ta annabi inda mutane suke kuskure ke sai ka ce ka a haɗa Allah da annabi sai ce a'a annabi zai da daraja ne annabi yana da daraja to annabi Musa ma da bai kai shi ba Allah yana cewa wa kana inda Allah wajiha annabi Musa mai daraja ne a wurin Allah da annabi Isa ma da bai kai annabi ba Allah yana cewa wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin yana da daraja duniya da lahira yana da makusantan Allah waɗannan Musa da Isa ke ina kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya fi kowa daraja cikin halittun Allah amma bai kai darajar Allah ba in aka zo faɗin darajar Allah to ita kaɗai ake faɗi sai a yi shuru in aka zo faɗin mukami to na Allah kaɗai ake faɗi ba a gamawa ka ji ko a kiran sallah ba ka taɓa jin an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha muhammad ba sai dai a ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a tabbatar da uluhiyya ga Allah ibada a tabbatar da manzanci gare shi kaga ko manzanci an yi stepping down an sauke darajar ƙasa da ta allantaka haka amma ba za a ce ashhadu an la ilaha illallah a sake cewa ashhadu an la ilaha muhammad ba ba zai yiwu ba sai da haka karka sake atifa ta ɗauki wani kawai zai tara maka jahilai yanzu nan annabi muhammadu ba da daraja sai a ce kakkai mana hayaniya annabi na da daraja amma ana ce maka daraja annabi daidai take da ta Allah in ya kafe kai naka kafe in ya miƙe kai kai naka miƙe yau ba hauke an haje ka ƙasa hausa kai ma ka iya cika baki ya ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadu Allah duka hayaniya ba ce kai a sai ka cikin hausa kai na akwai karamiyar da baka iya ba je ka karamiya kai ma ba ka iya ba فكيف بمن يقول إنا كما جوان دهيك أنا متوكل على الله وعليك إذن يزن بحلت أتي ما شاء الله وشئت با أتي وأنبي أبن دا الله يسو دا أبن دا الله يسو دا أبن دا كسو إنا كما جوان دهيك ما بي درج الله كما ما بي درج ليك وأنا في حسب الله وحسبك ni ina cikin rufin asirin Allah da rufin asirinka wa mali illa Allah wa anta ni fa ba ni da kowa sai Allah da kai wa hada min Allah wa minka wannan alheri dai daga Allah ne kuma daga gare ka wa hada min barakatillahi wa barakatika wannan na daga cikin albarka Allah da albarkarka wallahu li fi sama wa anta li fil ardi Allah nake da shi a sama kai kuma a ƙasa ayyako ko kuma yace wallahi وحياء والله وحياة فلان الله إيه؟ آه والله وحياة فلان واتو الله براير وانسيني سكة قيامي أن يقول كويتي نظرا لله ولفلان إنا لباكن تيجا الله بكما واني أو أنا تائب لله ولفلان كوني توباني دا الله كما توباني دواني أو أرجو الله وفلان ko ina fatan rahama daga Allah da kuma wani wani yin zalika da makamantan haka malam yace kaga duk waɗannan lafizan ba daidai bane ka yi su to tawazun baina hadhihi al-alfaz wa baina qawl al-qa'il sai ka gwada waɗannan maganganun duk dai ka ji da sahalata ba ko to ka gwada su da waɗanda kuma ma mai magana zai ce ma sha Allah wa shi'ita sun manzur ayyukuma afsha a afhash sai ka dubi cikin su biyun wacce ce ta fi nuni ma sha Allah ya shi ita fa ba ta kai nunin ana mutawakkilin ala Allah wa alaika ba amma duk da haka manzon Allah ya yarda a ce ma sha Allah ya shi ita malam ya ce ya tabayyana laka al'amari zai bayyana gare ka zai bayyana gare ka anna qa'ilaha wanda yake cewa ana mutawakkilin alallahi wa alaika wa ana fi hasabillahi wa hasabika za ka gane cewa aula bi jawabin nabi sallallahu alaihi wasallam shine ma yafi dacewa da waccan amsa da manzon Allah ya bayar da qa'il tilkal kalima da wanda ya faɗi waccan kalma yace wa annabi ma sha Allahu wa shi ita ba ta kai nunin ana mutawakkilin alallahi wa alaika ba amma annabi ya bashi wannan amsa to ashe amsar ma ta fi cancanta ga wanda yake ana fi hasabillahi wa hasabika ni ina cikin rufin asirin Allah da rufin asirinka wa annahu idza kana qad ja'ala lillahi muddan biha idan ya zama wanda yake ma sha Allah wa shi'ita ya sanya wa Allah abokin tarayya kenan fa hadha qad ja'ala man la yudami rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi shay'in min al-ashya to yanzu wanda yake wani kuma wanda ba manzon Allah ba ya ce mishi ma sha Allah wa shi'ita ko ana fi hasabillahi wa hasabika eh yanzu wannan kuma ya gaba Allah kenan da wani wanda yake kasa da manzon Allah balla allahu an yakuna lahu min a'da'ihi ne ya ma ya zama wannan na daga cikin makiya manzon Allah ne ko makiya ne ma da Allah ya zama su ne yake son ya su zama muddan li rabbil alamin zama su ne abokan tarayya ga Allah ubangijin halitta in ya zama manzon Allah shi ya fi kowa sanin Allah shi ya fi kowa san Allah amma in aka daidaita shi da Allah a irin wannan matsayin an yi kuskure ina kuma wani wanda zai ɗauko wani na ƙasa da manzon Allah ko kuma ma mai wanda za ka ɗauko ɗin wani makiyin Allah ne ko makiyin manzon Allah ka ce ka daidaita shi da Allah in ya zama daidaita manzon Allah da Allah a irin waɗannan lafizan ya zama nidda ya zama ne ya zama abokin tarayya ina kuma in ka ɗauko wanda yake ƙasa da manzon Allah ko wanda yake makiyin Allah ko makiyin manzon Allah dan haka sai malam yace fasujudi dan haka ka ga sujuda wal ibada da ibada wat tawakkul da dogaro wal inaba da komawa ga Allah wat taqwa da tsoron Allah wal khashya barazana daga azabar Allah wat tahassub da fatan rufin asirin Allah wat tauba da tuba wal nazar da bakance wal halid da rantsuwa والتسبيح والتكبير دون تسبيح بكبر والتهليل بفق لا إله إلا الله والتحميد بجوديا الله والاستغفار باستغفار وحلق الرأس بأسكي كي خضوعا دن كن كن بكي وتعبدا بكم إبادة بالله والطواف بالبيت بكي ويباكي كأبا والدعاء دون الدعاء كل ذلك محض حق الله دو وأن أنصر حق الله ba mu karka gwama wani a ciki ka biya abubuwan nan sujuda ibada dogaro komawa tsoron Allah neman rufin asiri tuba bakance rantsuwa tasbihi istighfari aske kai domin ibada dawaci addu'a tsantsa Allah akewa لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل waɗannan abubuwan ba su dace ba ko ba su cancanta a yi wa wani wanda ba Allah ba ko da mala'ika jibrilu ne da ke kusa da Allah ko da annabin Allah ne ɗan aikin Allah kamar annabi bai halatta a yi su ba darajojin Allah ne kare wa fi musnadin imam ahmad malam yace jawabi ya zo ko hadisi ya zo a cikin littafin musnadin imam ahmad anna rajulan utiya bihi ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad aznaba dhanba wani mutum ne aka kawo shi wurin manzon Allah ya yi laifi falamma waqafa bayna yadayhi da aka tsaye da mutumin gaban annabi qala sai ce Allahumma inni atubu ilaika wa la atubu ila Muhammad ya Allah ga ni ina tuba zuwa gare ka amma fa ni ba tuba nake ga Muhammad ba fa qala sai manzon Allah yake qad arafa al-haqq li ahli ya san gaskiya ga wanda ta cancanta ya ba kuma ya ba annabi bai yi fushi ba annabi da ya fushi ba ya yi laifi ne aka kawo shi wurin manzon Allah da ya sai ce ya Allah gare ka nake tuba ba ga Muhammadu ba sai manzon Allah ya ce ya yi daidai ka san darajar mai daraja shi ranar da ɗan shi ya zura shi aka wayi gari Ibrahim ya rasu da hanci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai yi daidai da rana ta husufi rana ta yi hukuki ga ɗan shi ya rasu mutane sai suka ce turka shi wannan ɗa babban mutum ne dama su a jahiliya sun ƙudurta in ka ga rana ta kusufi ko wata to wani babban ya rasu sai suka ce ai wata ai rana ta yi hukuki ne saboda rasuwar ibrahim ɗan annabi sallallahu alaihi manzo Allah ya rinka bi kwararo kwararo yana cewa inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah لا ينخففان لموت احد ولا لحياته ba na da wata ba sa kiskewa don wani ya mutu ko don an haifi wani ka duba imani irin wannan zan Allah da tsaye da komai a inda yake a ce kai ne shehi ko sayyidi ko imami ɗanka ya rasu sai jahilan gari suka ce ai saboda karama mutuwa ɗanka ne rana sai hututu sai ga kana kaɗa kai kamar jangwala gada ai dama ba mun gaya muku ba kun fara gani ai ƙaryar banza Allah ƙarya take na lai ina fata an gane duk darajar Allah madaukakin sarki karka tsarinkin ta ka ba wani ka bar wa Allah matsayin shi a cikin haka shi kuma Allah shi yake raba matsayi kai kuma sai baka babu wani mai daraja da saboda wani ya rasu rana za ta yi bisufi amma saboda wannan muguwar aƙidar jama'a muna yara a ƙasar nan 1970 har ya salafiyar rasu sai rana ta yi a wannan ranar a nan najeriya nan a zariya aka cewa ana cewa turka shi ba ma an ce jikan annabi suleiman ne kaga ga rana ta yi cutu saboda shi allahu akbar a lokacin akwai karancin malaman tauhidi haka magana ce ta yaduwa haka 1970 hayyar salati ya rasu amma hayyar salati ba ma guje ne ma'ana saboda rashin sanin Allah idan rana tana husufi saboda mutuwar bayan Allah sai ke husufi saboda mutuwar wani ba ma guje shi yasa 1980 bayan shekara goma da wannan abin aka turo tashar BBC lokacin Musa Ɗanjuma ne yake amsoshin tambayoyinku suka turo tambaya sai ya bugo abubakar gumi waya ana tambaya shi ina gaskiyar cewa hanyar salatu jikan annabi sulemani ne abubakar gumi ya ce karya ce na wannan magana ba ta da asali ma maganar banza ce sai da haka jama'a kar ku ruɗa mutane game da al'amarin addini tauhidi shi ne abu mafi haske don haka dauɗa ta fi makalkalewa da shi ka duba cikin rigunanka duk sanda kake da rigar da ta fi kowace haske ta fi ɗaukar dauɗa tauhidi ya fi komai haske saboda haka duk wata dauɗa ta ne mishi barazana sai ka yi tsantsan kamar yadda in ka sanya fararen tufafi sai ka yi tsantsan Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye wannan mutum ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kalma annabi bai ji zafi ba ya ce ne kad arafa al-haqqa li ahli ya san darajar masu daraja an kawo shi ne tuba yace shi ba zai tuba ga annabi ba domin zunubin da ya Allah ya dan haka yana tuba ga Allah amma baya tuba ga annabi annabi yace kai daidai ba kai laifi ba in kai ne yanzu ka ce to ba a karbi tubanka ba mu din kare na mu a akwai da shi annabi yana yin daidai ne yadda ake kawai ba ba matsala sai sa wata rana kawai sai wani ya gan shi haka sai aiga annabi sai hauni karkata ita hawun alaman sik to ka kewa kanka shi sai yake da yake jin labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama zai gan shi ne tafiya kamar bukka ya sanya malin malin guda tara da alkyabba guda bakwai sai da annabi na tafiya kamar da kowa ke tafiya تقول هذا كركتا ليس حي على نفسك إنما أنا ابن امرأة في مكة كانت تأكل القبيل yake wata mace ce a maka ta haife ne don aka gasa tsiri aka bata na ci take ba wani abu normal ordinary so kar ka taɓa tunanin ɗaukar darajar da ba ta shi ba ka ba shi ita ce za ta sa ainihin ya zama yana da wannan darajar a'a a yi komai yadda ya kamata na gaya muku munasaba a kan haka jama'a mun je taron hukuma alhazai wata shekara yau kamar shekara uku ana tattaunawa shi shugaban hukuma alhazan ɗan boko ne sai ya ce malamai e ku rinka wa mutane jawabi na gaskiya saboda an wani abu amma mu ba malamai bane ku gaya mana wannan abin daidai ne ya ce wata shekara ce aka isa madina kafin a je aikin hajji sai aka fara zuwa madina kaga alhazai masu tafiya da wuri ke wani ana zuwa madina kawai shi kenan sai daka da gindi sai ya faɗi kamar ɗan shayi alhaji lafiya ya ce jikin shi ya mutu to yaya jiki ce ai shi tun da ya ga masallacin annabi kabarin annabi shi kenan jikin shi ya mutu to alhaji za a yi sallah a zahar ya ce ba zai iya ba saboda mai saboda shauki ƙaunar manzon Allah ta kashe miki jiki ba zai iya sallah a zahar ba haka ya zauna ba ya yin sallah haka zai tafiya aikin hajji ya kasa jikin shi ya mutu da an daga shi ko ba shi ne sai ce malamai wannan daidai ne sai nace ba daidai ba ne sai ne zunkura baki sai can da ya samu damar magana yanzu zan kaunan manzon Allah ta hannun mutum ya yi aikin hajji a ce ba daidai ba nake ba daidai ba ne nake sahabbai a shin mutuwa suke da suka tafi hajji tare da shi ba sai su ta mutuwa a hanya sun ta bana kai sai su ta gudewa yaya kike sai haba ko ne a rinka yin shi daidai mana ina fata an gane shi yasa da'awa a ƙasar Hausa ba a haife ka a ƙasar Hausa ba akwai matsala al'amarin garin nan sai dai dan garin nan kasa hausa sai dan hausa ina ba ta an gano da guza dr ahmad muhammad da biyu ce gashi profesa a hadisi ba haushe ne tun da sakkwashi amma da yake ba a haife shi a ƙasa hausa da cikin ƙasar ghana aka haife shi da ya fara da'awa sai suka ta bashi wahala saboda mutanen ghana wane ne da an faɗa musu gaskiya kawai bi su ce amma ba haushe sai an yi famal bikin tukuna to in yazo sai ya faɗa in ya faɗa sai su musu sai ga abin sai ce ina sai ba haka ake yi ba sai suka ta bashi wahala ya ce zazzabi wallahi akwai lokacin da sai da ya kwanta kwana tara zazzabi yace da abu a sahihin buhari an faɗa nake a da ya wani na faɗi a buhari ne yake cewa ƙarya ne ita a ga abu ana karanta a kuwa yana ganin yake tun ne haka muke karanta musu haka ake yi nake mu da aka haife mu cikin su kaga tsaf ba zazzabi ba ciwon kai mun saba da shi da'awa a ƙasar hausa tana ɗaukar fuskoki da dama shi yasa in ka je ka ƙare rayuwarka a saudiya in ka je za ka yi da'awa a nan in ka da tunani irin na Saudi Arabia sai kai ta shan wahala saboda a can kai za a buɗe ne a ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce da kuma da ko aiki ina a kaza ya mutu an dora mai mari tukuna dora mai mari tukuna sannan zai ce a ta karanta lana bai ta wa za a yi faslun malam ya ce a shirku fil iradati wal niyyat yace ga kuma wani fasli dangane da shirka a irin yadda shirka take shigowa cikin nufi Allahu akbar ka nufi dan Allah sai shedan ya zo ya sako maka wani ka kudurta niyya za ka abu saboda Allah sai shedan ya zo ya gurɓata maka niyya ka ji kuma shedan ya biyo maka ta baki ka yi shirka ya biyo ta gaɓoɓi ka yi shirka niyyar kama ba zai tsale ka ba yace wa amma shirku fil iradati wan niyyat dangane da shirka da irin yadda shirka take shiga cikin ainihin nufi da kuma cikin niyyoyi malam yace fa zalikal bahr alladhi la sahila lahu wannan wata teku ce wadda ba ta da gaba teku ce wadda ba ta da gaba in dai irin yadda shirka take shiga cikin niyya ne da cikin nufi to wannan ba iyaka wa kalla man yanzu minhu kuma kaɗan ne cikin mutane ke kubuta daga haka faman arada bi amalihi ghaira wajhillah wanda duk ya nufi wani wanda ba fuska Allah ba da aikin shi wa ma wa shay'an ghaira taqarrub ilayhi ya nufi yayi niyyar wani abu wanda ba shi ne ke kusantarwa zuwa ga Allah ba wa talaba al-jaza'a minhu kuma ya nemi sakamako a wurin wannan wanda ba Allah ba fakat ashraka fi niyyatihi wa iradati shi kenan ya ainihin yi shirka a wajen niyyar shi da kuma nufin shi misali idan lokacin sallah yayi babbar sallah sai da ana siyan raguna ana raba wa mutane su yi layya sai ka je ka samu wani babban ma'aikaci ko wani babban lecturer ko professor a cikin wata university ko wata babban makaranta sai ga an haɗa kuɗi an siyo mishi wasu manya-manyan raguna da wasu manya-manyan sintuma-sintuman tumatirai an kawo mishi kwando-kwando abin da za ka ce wannan idan mai yace suka kawo mishi saboda Allah ta yi wannan idan sadaka ce saboda Allah ta yi to kuma sai su ce saboda Allah ne amma a ƙarƙashin su sun yi haka ne saboda idan promotional paper ta fito a sa sunansu saboda haka kaga iradatu ghairin lahi ya shigo nufin wani Allah ya shigo amma kaga nan ya danwa ake ba da ita don Allah sadaka danwa ake bayarwa ku duba irin wannan a'a wani dattijo ne wanda sai ka ɗauki kaza sai ka kai mishi sai ka fake da cewa saboda ya tsufa yana bukata a taimaka mishi Allahu akbar ashe kaga ɗaya ne a anguwar kana so da ɗaure maka gindi don Allah fa kai na'am don Allah kai amma waccan 'yar manufar da ta shigo 'yar kaɗan akan duran da aka zo magana auren nan zai gyara maka yanayi to shirka ta shigo shi yasa malam ya ce kaɗan ne ke tsira a nan saboda haka waɗannan karatuttukan da ake kakka auna su akan kuwa ka fara auna su akan domin mu samu mu gyara mu kubuta muna maganar shirka bid'a sunna kar ka fara tunanin wani ka fara tunanin kanka domin in ka gyaru to ta gyaru in baka gyaru ba duk inda ta gyaru ta ɓaci malam yake cewa wal ikhlasu abinda ake nufi da yi dan Allah an yi khulisa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyyatihi shine ya tsarkake duk wata magana tashi ta zan saboda Allah ya zan duk wani aiki nashi yayi saboda Allah duk wani nufi ya zama Allah yake nufi haka kuma duk wata niyya tashi ta Allah ce malam yace wa hadhihi hiya al-hanifiyatu millatu ibrahim wannan shine hanyar annabi ibrahim allati amara Allah biha ibadahu kullahu wadda Allah ya umarci bayin shi da ita Allah ya umarci bayi akan cewa su bi hanyar annabi ibrahim to mecece hanyar annabi ibrahim ita ce duk abin da zaka kai dan Allah duk magana da zaka faɗi ka faɗi dan Allah duk nufinka da zaka ka faɗi dan Allah dan haka kaga ibrahim da ya rusa gumakan nan ba yayi ne don ya nuna musu shi tsageren ustazu bane yayi ne don Allah kawai bai yi don ya bata musu rai ko don ya ci mutuncinsu ba a'a don Allah kaɗai yayi to wannan shine addinin annabi Ibrahim wala yuqbalu min ahadin ghayruhu ghayruha ba a karban wani addini in ba irin wannan addinin ba wa hiya haqiqatul islam wannan hanyar ita ce haƙiƙanin hanyar da ake nufi da musulunci wa man yattabi ghayral islam dinan wanda biya duk wata hanya kuwa wadda a matsayin addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu fau fau fau ba za a karba mishi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar lahira kuma yana daga cikin masu asara wa hiya millatu ibrahima wannan dai ita ce hanya ibrahim allati man raghiba anha fa huwa min asfahi sufaha wanda duk ya kyamace ta to yana daga cikin wawaye mafi kowa wauta da Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wane ne zai kyamar hanya annabi ibrahim sai dai wanda ya mai da kanshi wawa sai Allah ya ce wa qad safainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin a nan duniya mun zaɓe shi ya fi kowa a ranar lahira yana daga cikin mutanen kirki Allahu akbar ka ji fa idan har baka bi hanya annabi ibrahim ba to kayi asara Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi karatu ya karatu ga lokaci ya ƙure saura mana fasli ɗaya rak in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za a zo a karanta shi in Allah ya zo a yi sharhin shi sai ya zama ƙarshen tika tika tik sharhi ya ƙare dangane da abin da ya shafi wannan babi da ke bayani akan shirka na haka gobe kowa zai zo da wannan littafi da kuma asalin littafin kaba'ir ɗin domin in an fara karatun lokaci bai kure ba za a koma a ci gaba da ainihin karatun asalin littafin kaba'ir din a inda mala ya ce faslun fi haqiqati shirk zaka ji duk karatun da muka yi din nan ko kaf wai shimfiɗa ce sai gobe ne za a fara amsa asalin wannan tambayar Allahu akbar malamai magada annabawa Allah madaukakin sarki ya taimaka wani yana cewa ina matsayin foto album da ɗalibai suke yi idan sun kai shekarar ƙarshe bai halatta ba foto album da suke a ɗaɗɗauki hoto don aje saboda tarihi bai halatta ba Allah maraukakin sarki ya kiyaye na'am alaikum salam wa rahmatullahi barkatu na'am dadin dadawa dai wani na tambaya to tun da fa yau an yi magana dangane da hoto ina matsayin hoto da ake ɗauka passport idan ya kasance na bukata ne shine kadai ya halatta da gwargwadon bukatar kamar yadda ka ji an bayyana cewa gunki haram ne to kaga duk inda yar dodo da yar tsana take haramun ce amma idan saboda tarbiyyar yara ce to halal ce ko yar dodo wadda za a aje ta tana da mutum mutumi ko irin wannan yar dodo wadda take lage-lage ta tsumma a zamanin sahabbai duk suna da su aisha an kai ta gidan miji tana da yar bebinta guda biyu tana da kuma doki mai fuka-fukai wato buraka guda biyu yan matan anguwa suna zuwa suna wasa har in annabi ya shigo yaga cewa kawayenta sun zo wasa yayi wasa sai ya koma shine ran nan yana zaune da ita ya ce mata wannan fa tace ƴaƴana ne wannan fata ce doki ne da fuffuke ya ce wai doki da fuffuke sai ta ce a to annabi Sulaiman ma ba yana da doki da fuffuke ba sai manzo Allah ya ce kwarai da gaske sai annabi ya dariya yo annabi ya yi dariya mana in ya zama kuma yau shine za a koya wa hadisi shi za a ba labarin annabawa ai abin karatun yayi karatu ina fata an gane da wannan sai malamai suka ce babu laifi ya mace te wasa da yar bebi to sai wata mata rubayya ita ba ta ce suna ɗaukar wa 'ya'yansu yar bebi na ulu irin waɗannan da kake gani ko a yi zomo ko a yi kare ko a yi mage ko a yi ɗan mutum mutumi yara suna wasa da shi har su je masallaci lokacin azumin ashura ta ce sai suna basu idan yamma ta kada yara su yi kuka sai su yi ta wasa har a shagaltar da su da waɗannan sai malamai suka ce kaga ya nuna gunki haram ne amma yar bebi da yara ke wasa da su wannan daidai ne to haka hoto haka siddan hoto irin wanda ka ji mun faɗi saboda holewa saboda kalanda saboda kaza bai halatta ba amma za ka je aikin hajji za ka je umara za ka shiga makaranta wani uzuri ko makamantan haka ya sa za a ɗauke ka hoto wannan malamai suka ce akwai sassauci a kai waɗannan su ne takaitattun bayanai na malam na'am na'am na'am na'am eh a'a tun da sallar shi da yake ta farilla ce wato wai yana masallaci ne yana sallah azhar za a ce dai a takaice sai kuma gagawa an shigo da ita za a yi sallah a masallacin toya zai sai ya ci gaba da sallar shi idan suka idar da wannan sallah ta in ya idar da sallar shi sai ya zo ya bi su idan ya bi su a lokacin da za su yi sallama kun ga shi bai gama ba sai aka ce sai a bar mishi gawar shi ya karasa shikenan abu ne mai sauki ba wai a bar wa wani da ya makara sallar gawa ya karasa ba hatta wasu da suka zo a makare a ce suna zuwa an sallami sai a kauce sai a bar musu gawar sai su yi mata sallah sannan sai a ɗauka a tafi babu laifi na'am mata masu danki ya shiga cikin gunki da aka hana wato sai kaga har yanzu suna yi tun da ana yi sai ka ga danki da suke a ɗaki musamman yanzu za ka ga akwai zakara akwai miciji akwai kaza akwai biyan nan bai halatta ba haka mata manyan mata da za ka ga wadata ta yi wadata wai yanzu ita ba ta son ta ci gaba da haihuwa sai a siyo mata katuwar yar bebi sai su rinka kwanciya gado ɗaya bai halatta ba eh yar bebi ce wata ba ga dubu sittin wata dubu ɗari i bai halatta ba kaga kudin buhun masara nawa kenan kaga wani dan uwana talaka yayi salati ya ji kusan buhun masara guda talatin na'am fasa su za su yi kawai irin wannan tana da shi sai ta fasa su kawai ba za ta siyar ba don ba ta siyar bai halatta ba kwarai da gaske ai shi din ne tafiyar din kenan